من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى العقدة من لساني يبقوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يوم لا ربا uku ga watan Ramadan. Hijiran ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da sha uku ga watan March watan uku kenan ko? Haihuwa annabi Isa alaihi salam shekara dubu biyu da ashirin da hudu. Mun dawo za mu ci gaba da karatu alkur'ani mai girma daga inda muka kwana jiya da fata Allah ya mana muwafaka a cikin farawanmu da gamawanmu dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akramka Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين الحمد لله idan ba a manta ba a jiya muna cikin bayanin wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbagila sai kuma lokaci ya halin shi wanda muna ta magana akan dai abin da ya shafi waka saboda Allah ya ce bai sanar da annabi waka ba kuma waka bata kamaci annabi ba shi kamar yadda jiya ne ta bayani da kawo misalai na cewa ita waka yanayinta da yanda ake gudanar da ita akan abin da ake yin ta da yanda ake mu'amala da ita shi ne ke ba ta hukunci idan mun lura za ka ga mazala sallallahu alaihi wasallam shi kan kan shi yana da mawaka mazala yana da mawaka wa'inda wa'innan mawakan nashi alaihi salatu wassalam su ba irin wa'incan gawunan bane wa shi'ara'u yattabi'umul gawun za ka samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana da irin su Ka'ab bin Zuhair irin su Hassanu irin su Sayyidina Abubakar irin su Sayyidina Ali irin su wannan Abdullahi bin Rawaha ga sunan ga sunan cikin mata ma manzo Allah yana da mawaka kala kala kala kala kala wata rana Sayyidina Umar alaihi salam radiyallahu anhu yana halifanci yana cikin gadi yana zazzagaya madina da daddare yana zagayawa kawai sai ya ga wani gida fitila na ci ba a kashe fitila ba wanda al'adar dare kashe fitila ai kawai sai sai na umar ce tunan gidan lafiya sai na umar na leƙawa sai ga wata mata tana kaɗi amma tana kaɗin nan kuma tana ma annabi waka tana cewa ala muhammadin salatul abrar salla alaihi Allah tayi salla alaihi tayyibin al-akhya tana ta waƙoƙi tana ta waƙoƙi sai na Umar ya bar gadin sai ya zauna ka san duk inda bid'a take ai sai na Umar bai gura sai ya bar gadin ya zauna tana tayi tana tayi sai fashe da kuka ya kuka sai ta ji motsin kuka sai wake kuka sai ce Umar dan haddabi ne wannan waƙoƙin da kike ma annabi shi ma ki saka umar dan ya samu albarkar kaga da bid'a ce waƙa ba kyau za a yi kuma bayan nan annabi alaihi salatu wassalam yayi ma ina jin Ka'ab bin Zuhairin ne gyaran waka lokacin da aka yi fatu makkata annabi alaihi salatu wassalam ya lissafa wasu mutum tara cewa koda an same su sun kama rigar Ka'aba sun rike manzo Allah ya ce asara kansu su duk afuwar da aka yi ma mutanen Makka ba su ciki akwai irin ikramatu dan Abi Jahalin yana ciki akwai irin shi Ka'ab bin Zuhairin din akwai irin najashi wanda ya kashe sayyidina Usmanu suna nan dai da yawa da yawa wajen mutum tara suka yi ta guje guje suka yi ta guje guje wannan shi Ka'abu akwai dan uwan shi Bujair sai ya ta aika mai ka zo ka musulunta rannan dai ce kai zan zo amma dai tawa za ta kawo ni in na ga da kofa in shiga in ba kofa in tafi kenan wannan Ka'abu ya yi sammako ya taho ya zo masallacin manzo Allah da daddare aka zo za a yi sallah asuba bai musulunta ba ya zo cikin tsawon gaba ana manzo Allah yana sallame sallah sai ya zo gaban shi ya ce ya rasulullah wai yanzu idan ka abu ya zo ya tuba zai musulunta zaka an shi tuba shi annabi ya ce kwarai kuwa sai ce to ni ne ashhadu an la ilaha illa wa anna muhammadur rasulullah ya musulunta to tunda mawaki ne kaman shata kawai gari na ɗan soma wayewa kawai sai ya tashi ya kama bangon masallaci ya riƙe ya kama waƙa yana ta bana su'adu yana ta yi baitutukan suna da yawa manzo Allah shi kuma yana zo ne inda yake lazumin sahe yana jin shi sai ya zo a cikin waƙa yana cewa inna rasula la sayfun yustara'u bihi muhannadin min suyufil hindi maslulu sai annabi ya ce mai la taqul min suyufil lahi qul min min la taqul min suyufil hindi qul min suyufil lahi masalulu sai annabi ya gyara mai waƙe ce kada kace daga takubban hindu kace daga takubban Allah ta'ala da baki annabi zai gyara mai to da haka ita waka tsarinta da abin da ake ma shine hukuncinta kuma in ka dauki magabata tun daga sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina zaka samu mawaka daga cikin manya-manyan malamai da yawa zaka samu su duk abin da Allah ya musu ilimin waka ne da shi suke sarrafa su isar da sakon musulunci ko musulunci bai kore su ba kuma yanzu ga littattafai nan na musulunci da yawa wanda duk an yi su da waka da ka waka tana da gindin zama kai ishe ka uban sunna ma a Najeriya uban sunna baki ɗayan ta shehu ɗan fodiyo ba shi bane ya halli masira na wa ɗaya bata musira alli a zuwa kabarar hashimi muhammadi lamma bashara ya wafi aka lafiya wata kan mashal hujjaji na hawa muhammadi budurta an hamilar dumu a mawar bilar shauƙan ila hazan har sai da ya ce a hakil musaba ya ce kai ni in na tuna begen annabi kwaikwayon mahaukaci ma nake ya ce mali lazizul aishi ni ban jin daɗin rayuwa duna Muhammadu in ban ziyarci annabi ba. To da haka waƙoƙi ga sunan burjik kuma musulunci ya yarda da su ba inda waƙa za ta zama bid'a ko ta zama haramun sai idan an faɗi wasu maganganu wanda sun saba ma shari'ar musulunci. Kuma ga mawaƙanmu nan na Hausa ko ga su Malam Ali na man gida ko wanda in kana jin waƙoƙin shi sai ka rantse da Allah cewa wannan makawan na gidan manzo Allah ne in yana gaya maka sufa annabi musamman Allah ya ƙara mashi rahama da ya zo yayi wasu baituttuka na haihuwar manzo Allah to mala in ka ji baituttukan nan wallahi ko baka san annabi sai ka ji abin ya burge ka da ka waka abu ne mai kyau sunna annabi ce manzo Allah yayi an yi a gaban shi ya gyara kai ƙarshe wancan ka'abun da ya zo ya ma annabi waka mayafin da manzo Allah ya zo da shi sallah asuba da annabi ya tashi zai mai liko sai ya cire mayafin ya je wa mai shi ya shiga gida ya sa wani to ka gani to da ita waka a daina zafafawa akan sha'anin waka haka nan abin da ya shafi kiɗa a waka kiɗe-kiɗe da ake yi su ma akwai kiɗe-kiɗen da musulunci ya yarda da su akwai kiɗe-kiɗen da musulunci bai yarda da su ba kullum abin da ake nema in aka haɗa kiɗa da waƙa to ya zama kiɗan ne ke bin waƙa ba waƙa ke bin kiɗan ba an lura yanzu misali idan aka zo aka kunna waƙa kai mai harakawa ka ji daɗi ana waƙa to ba kiɗan za ka bi ba a'a waƙar za ka bi kawo misali biyu yanzu idan aka zo ana ishiriniya da Allah ba za ka ga tsoho da shekara tamanin yana rawa ba da Allah an sa kalangu an sa ganga an sa mandiri me ake bi waƙar ya fuzu bihil muskila huwal muhaddis to amma matasa me yasa yanzu idan ana majalisi da da piano ta samu matsala ta yi tsit kowa sai dawo yanayin shi kuma ga sha'iri na ta yi kuma wani in ka tsare shi za ka ce to da Allah bai tuttukan nan yi mana su yadda suke ba zai iya ba amma ya san ma'aunin waƙar da mizanin shi to da haka ba kiɗan ake bi ba waƙa ake bi duk inda kiɗa ya zama shi ake bi ba waƙa ba to an kauce ba koyarwa annabi amma idan waƙa kiɗa na bin ta ne bai rinjayi waƙa ba wannan babu laifi a iya yi in an duba malamai sun yi talibobi da yawa cewa Abdullahi Gondu a cikin littafin Shikafar Ikhwan ya yi magana waka irin wacce ta halatta akwai littafi musamman algina'u fil Islam kiɗa kiɗa a cikin musulunci akwai wanda suka halatta akwai wanda ba su halatta ba kiɗa ranar idi ya halatta kiɗa wajen ɗaurin aure ya halatta kiɗa wajen walima ya halatta suna nan ire-irensu daban imamu muslim ya rawaita hadisi wasu yara sun zo daga raya ranar idi a ɗakin musaidu na isha sun zo mata wasan sallah shikenan maza Allah na kwance suna ta garayarsu suna waka sai na isha tana ba su barka da sallah sai sai na abubakar ya shigo ya zo ce kai a gaban annabi kuke kaɗa wannan garayar ta shi ku bari maza Allah na kwance sai ta ce abubakar ka kyale su yau ranar idi ce ranar farin ciki da murna bai halatta ba kenan halatta su da haka akwai inda kiɗa ya halatta yanzu ma kai ma za ka yi aure sai ka samu wasu makaɗa lahiyayyu ka gayyato ka ba su kuɗi a zo za ka yi buki a buga a buga ganga babu laifi dan murna ne amma kai ya zama cikin maganganun da za a yi an ƙetare ma ka'idar musulunci haka komai na musulunci yana da ka'ida yana da muhallin shi amma a shafe duka a ce kaza haramun ne duka ba daidai ba ne. Lima ta sufa alisana su kuma kaziba, haza halalun wa haza haramun, tafsahu ala Allahi kazi, innal lazina yafsahuna ala Allahi kaziba la yakulun. Da haka kowane abu akwai mahallin shi da yanda ake yin shi da yanda ya kamata. Masu kiɗa musamman ƴan uwan masu majalisi da sauransu a daina zafafa kiɗa. Haka nan su ko masu suka kiɗa su daina zafafa ƙin kiɗa, ko ne akwai mahallin shi. mutanen Habasha bayan sun musulunta sun zo su gaida annabi da sallah hadisi na na hannun bulugul marami ma akwai shi da suka zo kai suka tawo da gangunan bayan sun gaida annabi suka ce to su makaɗa ne sun zo za su yi ma musulunci da annabi wa annabi ya ce a ci gaba annabi wa bai ce ku yi ta wajen masallaci ba masallacin nan da ya fi kowane masallaci daraja a duniya annabi ya ce ku yi kiɗan ku ana suka kama kiɗa suna waƙoƙi suna kiɗa mazala ya shiga cikin gida sai ya dawo bakin kowar masallaci ya tsaya yana kallon su suna ta yi sai na isha ta ji kiɗa ta hito mazala sallallahu alaihi sallama sai zo ya raba jikin shi a jikin kofa sai ce to ki ranka ne ke ta kafaɗa ka har ma in ta gaji sai ta makalkala annabi ta ƙara tsawo ta leƙa annabi na cewa hasbuki ya humayar hasbuki ya ishe ki tana ka bari in ƙara gani ka bari in ƙara gani ana ta buga ganga a masallacin annabi kaga kowane abu akwai mahallin shi akwai inda ya halatta akwai inda ya haramta to inda ya halatta a ce ma masu ya halatta inda ya haramta a ce masu ya haramta musamman da irin yadda ake da damniyan nan in ka zo ana majalisi idan kidan ya kaure sai ka rantse da Allah kawai kidan ake ba waƙar ba wannan ba daidai bane kida ya kasa yaban annabi sama shine daidai ina fata an fahimta wa ma lamnahu shi'ra Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu ba mu karantar da shi waka ba wa ma yanbaghi lahu kuma waka ba ta kamaci mai daraja kamar annabi ba ka kula yanzu shi na faɗi wannan magana ya speaker na ya duba ta ba na faɗi wannan magana ko jiya nake cewa za ka samu mafi yawan wanda suka saran ma waƙa gindi za ka same su ba a ɗaukaka darajarsa a saman kowane mai daraja bai yiwu ka zo gari a ce kaga mawaƙin ce shi ne babban shehin garin nan ko kun taɓa gani za ka gani eh ga nan dai wani anakan lahu anakan lahu dai yana ta hidimar shi to da haka shi kuma duk wani abu da zai taɓa daraja annabi a samu wani abu a saman shi Allah ya toshe kofar shi yasa Allah ya ce ba mu sanar da shi waka ba kuma waka ba ta kamace shi ba a kuma Allah muna wa shewa ma yan bagi lahu in huwa face wannan alqur'anin da aka saukan ma annabi alaihi salatu wassalam ba wani abu bane illa zikirun face tunatarwa ce inna na nazzalna dhikra wa inna lahu lahajuz wa dhakira fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin shi alqur'anin nan tunatarwa ne wanda ke kan bata alqur'ani ya tunatar da shi cewa kan bata yake ya babbata ya dawo kan shari'a wanda ke kan shari'a alqur'ani ya tunatar da shi yana kan daidai ya ƙara ɗaura ɗamarar da zai bi Allah a cikin alqur'ani da ka shi alqur'ani kullum tunatarwa ne irshadi ne nunawa ne ga dukkan mai hankali in yana neman shari'a ya ce alqur'ani in yana sai ya guje mabata ya ce alqur'ani wa qur'anun mubin kuma shi wannan littafin abun karantawa ne kuma in an karanta shi mubinun mai bambanta tsakanin daidai ne da rashin daidai in ka bi alqur'ani da ka je ka yi wani abun sai ka ji Allah ya ce wanda ya wannan abun dan aljanna ne in ka je ka karanta wani abu sai ka ji Allah ya ce wanda ya karanta wannan abun dan wuta ne misali dauki Allah subhanahu wataala yana cewa innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikeena sai ya ce me fi nari jahannama khalidin fiha ulaika sharul bariya Allah ya ce wanda suka kafirce daga masu littafi da mushrikai ɗan wuta ne kaga in baka son wuta alqur'ani ya bambance maka ga aikin ɗan wuta bai baka ba sai ce innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika ayyul bariya sai Allah ma ya ce jazaohum min rabbihim jannatu adn tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhu wa radu an kaga Allah ya bambance ga aikin da za ka yi ka shiga aljanna ga aikin da za ka yi ka shiga wuta Allah ya kiyaye mu da ka shi wannan qur'anun abun karantawa ne mubinun kuma mai bambancewa ne tsakanin gaskiya da rashin gaskiya mai bambancewa ne tsakanin haske da duhu mai bambancewa ne tsakanin bata da shari'a Allah ka dora mu akan shari'a litun zira ko liyun zira man kana hayyan Allah ya ce an saukar da wannan alqur'ani ne in an ce litun zura lamiri ya koma kan annabi kenan ya rasulullah kamar yadda yake a war shi ko litun zura an saukan muka da wannan alqur'ani ne dan kai gargadi ga man kana hayyan duk wanda ya kasance mai rai kuma in ana son lamirin ya koma kan kan takalar da ya taho sai a ce liyun zura dan shi wannan alqur'anin yayi gargadi ga man kana hayyan duk wanda ya zamo mai rai to nan malamai suka ce to waye hayyi malamai suka ce man kana hayyan shine kayi gargadi ga dukkan al'umma annabi sune hayyi wasu malaman ku suka ce a man kana hayyan shine kayi gargadi ga dukkan baliki duk wanda ya balaga zai anshi lada zai anshi zunubi to kai mai gargadi da wannan alqur'ani wasu kuma suka ce a'a man kana hayyan wanda ya samu cikakken ma'arifa ta sanin Allah a zuciyar shi dan Allah ya ce ta'arifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni kaifa ta'buduni da haka wanda bai san Allah ba mace yake kai daga cikin malamai ma akwai yan kadan suka ce a litin zama man kana hayyan dan ka yi ma malamai wa'azi da alqur'ani malamin da zai ce Allah ya ce annabi ya ce to qur'ani bai bar shi ba shi ma akwai dokar qur'ani a kan shi kada ya zama cewa a kada kada mutum ya zama cewa shi yana karantar da mutane alqur'ani mene yake ta watan sauna an fusa kuma antum tatluna alkitaba afala taqilu a alqur'anin hatta malamai wa'inda suke wa'azi da shi to su ba masu wa'azi bane su ma kai masu wa'azi yanda jahili zai bi umarnin qur'ani to su ma masu faɗin qur'ani haka za su bi shi yasa aka ce ranar tashin alkiyama wanda za a fara sawa wuta malami malami mai wa'azi shi za a fara kaiwa wuta idan aka saka shi gidan wuta manzo Allah alaihi salatu wassalam ya ce Allah zai ce mai shehuwa ne ko shekwa ne ko alimul allamawa ne ban sanar da kai littafi na ba ban sanar da kai annabi na da bayanin shi ba sako na bai zo maka ba malami ya ce Allah ya zo me yasa kake umartar mutane da aikata alhairi kai kuma kake aikata sako sai malami ya shiru Allah ya ce ban maka ni'imomi daga cikin ni'imata ba na fifita ka daga cikin bayina innama yakashal la min ibadil ulama me yasa wannan darajar da ne maka ka kaskantar da ita malami ya shiru Allah ya ce mai yasa na sanar da kai littafi na wanda na ɗaukaka darajar shi wanda na ce duk wanda na ba wannan littafin ya ga cewa Allah ya yi mu wani ni'ima fiye da shi ya ƙasƙanta mai girma ya ɗaukar ƙasƙantacce me yasa ka ɗaukar ƙasƙantacce ka wulakantar da mai girma wannan an sa uku malam bai da ita Allah ce to ka fi kowa sanin gidan hanyar gidan wuta da shi Allah ya cuta shi ba kai shi za a yi ba da kai shi zai taka tinkis tinkis a gidan wuta maza Allah ya ce za a je gidan wuta limin gama man kana hanyar za a je gidan wuta wani malami idan ya je shiga gidan wuta bala'in da za a fara mai shine 'ya'yan cikin shi baki ɗaya za su zazzago sai Allah ya masu wani turke da wani irin ƙarfi kamar suka ce kamar irin igiyar nan da ake ɗaura sa aka yayin cikin shi za su zama sai ya ta kewayawa a cikin gidan wuta ya shiga can gidan ya fito ya shiga can gidan ya fito ya shiga can gidan ya fito har ƴan wuta da ke cikin wuta da bala'in da suke sun tsaya suna kallon shi suna malan lafiya malan lafiya da ya tsaya ya ce subhanallah ai malan wane ne na zamani kaza na ƙasa kaza na gari kaza kamar yadda kace mai wa'azin nan sati sati mai tafsirin qur'anin nan malamin nan da ake ai shi ne malam me ya ja maka wannan bala'i me ya ja maka wannan musiba sai ce wallahi ba wani abu bane na kasance ina umarta ku da aikin alheri amma ni bane na kasance ina hana ku daga saban Allah amma ina aikatawa to he zama malami ya fi shan azaba wuta fiye da jahilan da suke a gidan wuta saboda Allah ya mai tambaya uku ya kasa ba da amsa da haka in kana cewa jahilci ka shiga uku to shi ilimi kuma ka shiga uku ka lalace shi ilimi rigar tsaya ce bala'i ne bala'i ne ka zo ka yi baka daidai ba Allah ce ka sani a tambaye ka fatawa ka faɗi kuskure Allah ce ka sani a kai ka wuta kai Allah zai kiyaye mu da haka malamai su shiga taitayensu akwai bala'i gaban su lin zara man kana hayyan dan shi alqur'anin nan yayi gargadi ga wanda ya kasance rayayye imma al'umma annabi imma baligi imma malami wai hikkal qawlu kuma Allah madaukakin sarki ya tabbatar da alqawlu maganan nan ta gaskiya wacce ya tabbatar zai zartar da ita alal kafirina akan wanda suka kafirce mu alqur'ani suka ki an san umarnin Allah subhanahu wataala Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar masa da hukunci cewa tunda basu bi Allah ba a je a kai su gidan wuta Allah ya kiyaye mu na'am أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها فذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون
Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce, Ya Rasulallah, awalam yarau, wai shin su kafirai, ba su gani ba ne, anna cewa Musa Allah jam'u takrimi ne, cewa Musa Allah, in ban da Allah ba wanda ya sai maka shi wannan kirar. Da ka zo yanzu cikin kana cewa mu kamar mu ba za a yi mana haka ba, mu ce kaji sakarai. kaji mutakabbir shi ko Allah dan ya isa sunan shi ma almutakabbir yace anna musa Allah khalaqana lahum Allah ya faɗa yawa khalaqana lahum Allah yace mun halitta masu mimma amilat aydina daga abin da kudurar mu ta aikata nan ba za ka ce hannu ba yadu hannu amma ladabi sai ka ce mimma amilat aidina daga abin da mu ta aikata ko abin da zatinmu ya aikata idan aka fassar abu aka ce hannun Allah ya aikata sai ka ce to ba kafa Allah ciki kenan ko ko ba idan Allah ciki to shi ko Allah ba irin dan adam bane a shi Allah idan yana yin abu kulliya shi ke yin abu shi ko ɗan adam yana iya yi wani abu sashen shi ya yi sashen shi ba yi ba yanzu kana iya ka kwanta kana bacci kana ta bacci sai ka ji an cije ka sai ka sa hannu ka sosa Allah da me ka sosa ido ya san ka sosa baki ya san ka sosa to shi Allah bai da wannan shi in Allah zai yi yadda yake wahidin faradin ahadin wuturan din nan to haka zai yi abin shi komai shi shi ke abin to shi yasa aladadi sai a ce mimma amilat aidina daga abin da mu ta aikata ko daga abin da zatinmu ya aikata me zatin yayi al'amal ga yana yayi muku dabbobin ni'ima ga dabbobin ni'ima nan ka ɗauki dabban ni'ima tun daga magen gidanka ga mage ga kaji ga agwagi ga talatalo ga ɗawusu ga tumakai ga awakai ga shanu, ga raƙuma, ga dawakai, ga kai sai iyakar abin da ka gani dabbobin ni'ima. Allah ce su wannan wa dabbobin ni'ima wanda muka yi su da zatinmu, dukkan su mun yi su ne lahun dan ɗan adam. Komai da ka gani na duniyan nan baki ɗayan shi, Allah ya yi shi ne dan ɗan adam. ƙasa ma mai Allah ya ce wal arda wa za'aha ina nani ƙasa ma dan dan adam Allah ya yi ta ka ta nan ya shimfiɗa ta yanda kake so ka yi da ita haka za ka yi da ita to dabbobin nan ma ga suna inda za ka gane ni'imar dabbobi kai mai sauraron ƙur'ani ka kaddara kai rago ne sai ka ga ana gobe sallah an kamo ka an fito da kai waje an maka wanka ko sai ka ga an waro ka daga cikin yan uwanka an mai da kai gefe sai ka ji mai gidanka ya tona Allah kai mu gobe gobe karye nan za a idi ne ai karye goma shi in Allah da ka gara gwannan nawa in Allah da zuwa sha ɗaya an gama fiɗa kana ji kana da kwanciyar hankali da Allah in kai ne ba za ka mutu ba kan a dawo idin to sai Allah ya hore ma shi ka so ragon ka danne ka yanka wannan ba karamar ni'ima ba ce duk abin da kake so Allah ce na hore ma nawa ne amma sa wuka ka yanka ka ci in ma ka ci ka gode mun zan ƙara ma ni'ima to ba za a gane wannan ni'imar ba yanzu duk yanda in kana da kaji dubu dala idan kaza ɗaya ta mutu za ka sun kewaye ta suna tsatsagarta kauce mata za su amma kai dubun nan dai Allah ya halatta ma ka yanke su duka ka ce a ce baɗi Allah ya baka kuɗi ka kiwata wasu nema Allah ce Allah ya ce to wai su mutane ba sa gani cewa mun halatta masu daga cikin abubuwan da ƙudurarmu ta aikata. Fahimulaha malikun kuma su wa'annan dabbobin ni'ima abubuwan mallakawa ne gare su da dabbobi na Allah ya mallaka maka su yanda kake so ka yi da su ka yi da su yanzu kana iya kana da katon san da zai miliyan sai ka ce ma ɗanka kaiwa ne ɗan shekara hudu ko biyar je kamo zancen ka kai shi gida da ya je kamo igiya yasa ya biyo shi tinkis tinkis ya zo gida ya ɗaure shi sai da sahi kama hidimar shi to wannan ɗan naka kuma sai ka ce mai wane zo ka ga wata kunama can je kamo mana ita ita ma ka kai ta ka ɗaure za ta kamu saboda ita Allah bai mallaka ta ba kalli giwa da ƙarfinta da komai jiyan da Allah ya hore ma ɗan adam ita duk yadda take da ƙarfin nan sai ka ga ɗan adam da ya je mata abin da zai mata sai ka kawai ya ture ta ta fani kalli zaki ba wai jirajirai ake ɗebowa ba a zo a kawo gidan zu manya-manya wa ake nemowa to ya ake a kawo su akwai wani maharabi ya taɓa gaya mana cewa yake cewa ana faɗa abubuwan mamaki ya ce malam sai ya ɗauko wani tsumma a cikin da kashe ce malam ka ga wannan ya ce duk dabbar da na hanga a daji ya ce in dai na girgiza shi na girgiza shi na girgiza na faɗi wani sunan Allah ya ce ba abin da za ta iya mu ya ce zuwa zan kawai kamo ta in samu mata igiya in taho da ita muna ta mamaki sai ya ce ma malamin nan ya ce aka mu kalla in kana tunani ka zo mu ta daji ka ga ikon Allah ya ce in ina zan ɗiba ‘ya'yan giwa tana nan zan je in ɗaga ƙawata in ɗibo ‘ya'yan. Ɗan damisa ya ce in kana so in kawo ma ne rai in kawo maka. Allah ya hore. Amma kai da Allah bai hore ma ba. Kara an go kuma yana ka kwana gida. To wannan duk ni'imomin Allah ne da za a gane girman Allah, a gane hikima Allah cewa Allah ya girmama ɗan adam. ya darasta ka ya ɗaukaka ka to kada ka yi wasa da wannan girmamawa. Wala malikun kuma dukkan su abubuwan mallakawa ne ga ɗan adam. Allah ya ce wa zallalna halahum kuma muka hore su lawan a gare su. Wannan horewar da Allah ya yi. Kamar yadda malaman tafsiri suka kakkawo suna ta maganar Allah ya hore shanu wanda dukkin dabbobi baki ɗaya ba ka da dabba mai mugun hali mai wuya hali mai mugun ƙuduri a zuciya kamar sa ko saniya Allah ka taɓa jin an ce yau sa ya yi fushi ya samu wani mutum ya bashi da rai jaki duk da kake ganin jaki ki dawo mai idan ya kai harbi ya ga an faɗi wucewa yake shi ko sa in ya kai ta kaya sha kai ƙasa kuma to ya dinga shi marmasa kake ne ya kawo mutu to amma kalli yanda Allah ya hore mana sharu kana da gona ba iyaka sai ka nemo ice kawai ka sa musu galma ce to to to in ma ya kauce bai tsawo ka bai sauri ka bugai sai ce ma komai an ce lokacin da Allah ya sauko da annabi Adam alaihi salamu daga gidan aljanna ya buƙaci abinci Allah ya ko Jibril ya ce mai ga alkama na malaika Jibril annabi Adam zai zuba alkama baki Jibril ya ce kai shuka za a yi annabi Adam ya shuka wajen sha biyu ta isa ci ya zo ya fara zaga zai ci Jibril ya ce niƙa za kai ya haɗa dutse ya niƙa zai ci ya ce ai ka mai da ta gari ya gama ya ce sai ka ƙone ka dafa ta gobe kuma sai ya zama da ya shuka da safe ya yamma sai jibi sai gobe da shafi haka aka yi ta yi haka aka yi ta yi har sai da ya kai yan annabi adamu ya shuka ya ta kwana arba'in to kuma annabi adamu shi ke zuwa ya kwakula da kanshi hannun shi biye kanta ya ce Allah na tuba Allah ka hore mun wani abu wanda zai rinka mun shukan nan shi ne Allah ya hore mai shanu shanu su ne farkon dabbobin da aka fara neman arziki a ƙasa da su ai ko yanzu duk gidan da kaga shanu akwai talauci shikenan annabi adam Allah ya bashi shanu kamar ka ce har ma aka mai galma annabi adamu idan ana aiki idan sa ya kuskure annabi adamu ya daga bulala ya bugai isa ya waigo ya ce kai da kai ma Allah laifi kaci itaciya ya buge ka a'a to da ya faɗi wannan annabi adamu an tada mai ciwo sai ya aji aiki sai ya ta kuka ya ta kuka wannan jibril ya zo ce to daga yau Allah ya kame bakin dabba ba ta ƙara maka magana je ka ci gaba da aikin ka to shine horewar da Allah ya yi mana wa zallalna halahum fa min haqubuhum daga cikinsu akwai waɗanda su aikinsu a hausu irin raƙuma jakuna alfadarai Allah na cewa ta hamila asqalakum ila baladin lam takunu balighi illa bi shiqqil anfus inda baka iya zuwa sai raƙumi kalo da mai ninkin kayan da baka iya dauka ya kai baka iya dauka buhu ɗaya amma akwai raƙumi da zaka loda buhu goma in dai yin kwaran nan ya miƙe ya bugi kyauci to a kama tafiya sai ga har kai kana baka da kayan amma kana bin shi a guji a guji jaki in ya kasaita sai ga jaki da buhu biyar kai baka iya ɗaukar kuɗa kuma duk da haka wai ka raina sauran shi kuma ka bugai ka zagurai shi ce mu je dai to wannan horewa Allah ce to da Allah ma ya ce a cikin ƙarshe ya ce wa ya khaluqu ma la ta'lamuna kai banda su ma Allah zai halicci wani abin da ba ku sani ba yanzu kalli irin manyan motocin nan sai dab ta zo ta kara a loda mata abincin da wani garin bai iya cinye shi shekara guda a loda mata sai an gama lodi sai ga dan wani yaro kawai wanda ko limanci ba a sa shi ba da dan wandan shi sai kwata da singile ce an gama ko to ta mana kamfan in ya bata wuta yake ji ya kama gobe kaji an ce ai ya kai kayan nan Lagos ba kudura Allah da za ta baka mamaki je ka shiga karkashin dab ka ga dan makalatin da ya makala godi da kan ka kalli dan hancin da aka zara mai to duk Allah ya wannan ne don mu huta kai yanzu a ce duk shanin da za a ce a Lagos sai an kora su daga arewa a ƙasa za a ci nama a ce duk shinkafar da za a ci a Fatakwal ya ɗauke ta aka daga nan an kai da Allah nawa za a sai da buhun shinkawa yanzu a ce a ka ake kaiwa ka kai buhun shinkawa Fatakwal a siya dubu ɗari da hamsin ka saida to Allah ya hora abubuwan ɗauka ina ruku'u wa minha ya'kulun daga cikin su kuma akwai waɗanda ake ci irin raƙumi a ci rago ko da ke shi ba a dora mai kaya akwai dai ga na ci nan daban ga kuma wanda ba a ci irin jaki irin doki irin alfadari su ko ba a ci aikin su su wannan su ɗauki kaya kawai wannan fa dukkan ta ni'ima ce Allah ya maka dan kai wani ya bauta maka kai kuma ka bauta ma Allah yanda misali abin nan misali kaman kamfani ne sai a ce ga MD ake cewa ko shugaban kamfani sai a ce shi yana can kan bene zaune ga ofisoshi inda ke ansar kaya ga leburori ga masu lissafa kaya ai duk ma'aikata sunan sai kuma ga wani shi yana can a ofis zaune iya kashi an gama lissafi an komai sai a kawo mai ya dau wani dan katako ya bugi takarda wani dan rubutu ya to sai ya wutsal wutsal sai ce bari a kai ma oga da Allah yanzu wannan mai buga wannan dan fitan din da wutsal wutsal daidai yake da leburan da ya loda kaya wa ya fi albashi shi ya fi albashi shi ya fi girma kuma yace ba za ka yi ma oga daga shi sai oga direba da labor ba su ba su isa su je gun oga ba haka ne ko to haka fa Allah ya yi maka da sauran halitta Allah ce ko kuma ku bauta ma dan adam jakuna ku bauta mai duk wani abu nayi dan kai abin da nake so kawai ka biya ni shine ni kuma na cancanta ka bauta mu Allah an gane karatun kuwa shi yasa Allah ce wala qad karamna ayyan adamu mun girma وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم طيبات to da ka shi dan adam bai da shamaki tsakanin shi da Allah bai da shamai duk wani abu kasar dan adam yake mala'ika in ka cewa mala'ika jibrilu mika'ilu israfilu azra'ilu guda goma nan ka cire su to idan dan adam ya yi imani ya ji Allah ya ji mala'ika dan adam kai yanzu kai imani ka zama waliyin Allah to agun Allah ka bi mala'ika in banda wannan guda goma amma ga duk mutum ya zubar da wannan daraja ya zubar da wannan sai ka ji wani zuciya shi ba ce mai take a koma baya zama dabba zama dabba kalli kawai wajen biyan bukata ta dan adam kai sai Allah ya ma doka ya ce kai sai kayi aure dan zuri'arka ta daraja da Allah malam Bunsuru da malama akuya su ma haka ne malam jaki da jaka su ma haka ne yanzu za in kaga jaki ɗari ka isa kace ai wannan dan gidan wane ne shi kuma wacce ka isa in kaga awakai guda goma akuya ɗaya ta jawo su kake mamaki ƴaƴan ban ka huta rai kama sai sai shi ɗan shi a kai mako ma ka zama ban sauran shi dabbobi mahaukata ne to ma ka zama dabba sha giya shi ban ƙashaƙe kai ma zama dabbar Allah ya sama da kai ka ce wannan biye nan ban so ka dawo ƙasa baka wulakanta kanka ba da ka ɗan adam kana da girma kana da daraja kana da kima a wajen Allah kada ka yadda ka wulakantar da girmanka kada ka yadda ka wulakantar da darajar da Allah ya ma wa min ayakulun daga cikin sa suke ci walawan fiya ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون Allah subhanahu wataala ya ce muna da lokaci ko na'am na'am walawun fiya manafi akwai tambayoyi walawun fiya manafi Allah ya ce kuma cikin baiwar da ne maka kai dan adam walawun fiya manafi suna da abubuwan amfani a cikin dabbobin can da muka halitta musu dabbobin nan da Allah ya yi kowanne ɗayan aka ce ka lissafa iya amfanin da ake samu ciki ba za ka iya ba yanzu yadda ci gaba na kimiyya ya zo ɗan adam ta kai ga a jikin dabba babu wani abin da ake wulakantarwa kuma dabba kowace iri ka san yanzu jaki wanda da da ya mutu sai a yadda ka san yanzu cewa kuɗin fatar jaki ta fi kuɗin ƙasaitaccen sa a duniya fatar jaki akwai magungunan da yanzu China da India suka gano cewa bukatar jaki ana wannan maganin da shi. Kuma yanzu sun gano a economic tattalin arzikin ƙasa in aka yi ma takalmi na fatar jaki zai iya shekara hamsin. Da haka da su sai takalmin da ba a sai wani gwamnati sai na fatar jaki da kuɗi da tsada. Kasan cewa yanzu, yanzu China ta gano cewa duk wani abin da ake zan a yi kariya kada wani abu ya huda shi to idan aka yi mai kariya da fatan linsayen jaki to ba abin da zai iya huda shi jakin da kawai dai ka buga ka ɗora ice in ya mutu a ce ma Allah ya kyauta to yau kimiyya ta gane yana da amfani dabba ɗauki raƙumi musulunci ya tabbatar mana har fitsarin raƙumi magani nonon raƙumi magani kai abin da zai baka mamaki fatar raƙumi ba karkarwa za a ci nama ba to yanzu idan ba da laƙani idan kana da yaro mai fitsarin kwanci walla in kana jiƙa mai fatar raƙumi bayan ta bushe yana sha zai je na fitsarin fitsari wannan an gano fatar abin nan raƙumi tana maganin fitsarin kwanci manajer dukkansu abubuwan amfani ne in ka ɗauki yanzu ci gaba an gano cewa hatta wa'annan kaji da kake mu'amala an gane cewa kaji halitta Allah kai tsaye ba su da wata cutarwa amma wannan halittar ta sinadari an tabbatar da cewa suna da wata cutarwa wanda in ana yawan cin su ma suna iya haifar da kansa yanzu yanzu ga yana an ci gaba duk gidan da ake kiwon kaji ba layin siyan kashin kaji ake ba to dafa Ebola, ai ta faɗa ya dame mu da wari ta ku hakuri yanzu ko bai ki kashi a zuba abu a bashi kuɗi. Wannan ba manabi'u ba ne? Abubuwan amfani ne wanda Allah ya yi ma ɗan adam game da dabbobin da ya mashi. Wa mashare da kuma abubuwan sha, kamar irin nonon raƙumin da na faɗa, kamar irin nonon shanu, kamar irin nonon awaki. Yanzu misali, nonon tinkiya. masu sanin yanayi sun tabbatar da cewa idan karamin yaro uwar shi ta mutu to da aka rinka ba shi nonon tinkiya yana sha to zai tashi da basira fiye da nonon da uwar shi za ta ba shi kuma an tabbatar da cewa idan ma yaro na da matsalar kwakwalwa irin wanda ake haihuwa din nan hautsina haka idan ana ba shi nonon tinkiya a nonon tinkiya ita ce jako ko akuya in ana ba shi ita wacce aiki da humaci in ana ba shi nonon akuya to an tabbatar da cewa zai rinka wanke kwakwalwa ya wanke kwakwalwa ya zama hankalin shi ya dawo wannan ba manafi'u ba ne ba mashawiru ba ne Allah ya ce to wa'innan abubuwan da muke dan adam afala yashkurun wai dan adam ba zai gode ma ni'imar Allah ba ba zai gode ma abin da Allah ya mai na girmamawa da daraja ba to amma yake lalace so kake wace ka zama tinkiyar wai so kake ka zama bunsura wai so kake ka zama jakir ka masal lemar ya hamil asfara wanda yanzu da yawa mutane in ka kalli ɗabi'ar su ɗabi'o'in jakai ne yanzu dan Allah 'yan matasa yanzu matashin da zai je gida ya sallamo budurwa shi baliga ita baliga ba aure tsakaninsu ta yi wanka ta yi kwalliya su biyo titi layi layi layi layi suna layi wai abin da wake ce ma mutane na balaga kun ganta na ko ita ma haka take cewa ba ni ma na balaga kun gan shi na abin da suke gaya mutane kenan akwai kunya a cikin nan Gudala shi ma jaki idan ya ga jaka yake aukuwa. Ba rashin kunya ba? Wannan halin jaki ka ga ɗalibin ilimi ya rungumo ƙur'ani yana tahe kuma ya ga wata ɗaliba kuma an je runka faɗa na bugun ka waɗa. A wani daga ina wallahi daga ajin sauka muke ai daga islamiyya muke. Amma ka faɗa shi na bugun ka faɗa wai kuma wai nan gun wai tarbiya ce amma ba ta jakai kalalin jaki yanzu kalli bukukuwa ba na ce bukukuwa mu gudan mu alhamdulillah ba mu kalli yadda ake bukukuwa kai da za ka aurar da yarka inda kake son ta samu 'ya'ya masu tarbiya masu albarka to tungun ɗaurin aure ka gayyato shi ɗan da iblisu da ifriti min jinni ka tara maimako a ce Allah ya mu aure albarka ana ta kiɗa ana Allah tsine mu wannan auren gangan ganga ke ma zo ki rawa Allah ya tsine mai gangan ganga ku zuba masu kuɗi ga ba ka ake ba kai yanzu wannan auren sai an ce zai albarka amma yanzu auren da za a ɗaura tun dare an kwana musaffa an je an yi walima an wa'azi an je an kai mu malamai sadaka sun yi addu'a me ake nema to an yi nayi fati an yi ƙauyawa waye an yi ƴan gari waye wannan ma ka ce ma Allah ya tsine maka wannan ba halin jaki ba ne afala yashkurun mutane ba za su gode ma ni'imomin da Allah ya musu ba su bi Allah su kiyaye iyakokin Allah su ji tsoron Allah Allah ka ba mu ikon gode ma ni'imarka Allah ka ba mu ikon binka Allah ka ba mu ikon ganin ni'imarka mu gode maka wanda yanzu yana daga cikin bala'in da Allah ya jarabe mu da shi rashin ganin ni'imar Allah wanda shi ko rashin ganin ni'imar Allah shi ke ƙara jefa mutum cikin bala'i manzo Allah na cewa annafu min khawfil faqri fil faqri manzo Allah yana cewa mutane saboda gudun talauci sun fada ma talauci haka muke wayo haka muke yanzu da an zo ana maganar ƙasa mai naira dubu ɗaya sai ce inna lillahi ƙasa an shiga bala'i idan Allah wanda bai da kokobo me zai ci sai ya mutu ko to da mai dubu ɗayan nan ya ce ya mai dubu ɗari ta kai mala Allah da ya kyauta ai tsanan da ake ƙasar nan ai ya wuce wace ko ba haka ba ne to shi ma mai miliya sai ce mala ai kuma ku san yanayi ba mu da ke zuwa kasuwa yanzu ai mu muka san bala'in da ake ciki amma har yana da miliya da Allah na akwai godiya mai naira dubu bai kamata ya gode ma Allah ba wanda bai da wanda bai da kokobo bai kamata ya gode ma Allah ba ka je asibiti kwanaki wani dan gudun hijira ya zo ya faɗi matsalolin shi ya faɗi matsalolin shi da ya gama aka ware mi komai ishirin goma yana hanza kawai ya rushe da kusa malam me aka yi ka yi haƙuri ya ce malam dole in kuka ya ce na fi shekara goma ban ansaccen shi ya ce wallahi in na ba iyalai na kuɗi don a ce wani naira ɗari uku ɗari ce wallahi ban ansa ya ce amma yanzu yau ni ne ake ba naira goma naira ishirin sai ƙara fashewa da suka to kai ko baka da kokomo gidanka za ka kwana baka ji harabin bindiga yanzu watan ka nawa baka ga bindiga ba amma wani wani yana na in yayi dole sai ya duka ganin take na hajjari ko bayan da zai dole ya zauna wallahi jama'a mu gode ma Allah Allah ya mana ni'imomi daban-daban na zahiri da na baɗini wallahi idan ba mu gode masa ba ran da suka saɓule wallahi ba ran da za su dawo wacce kazo واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون صدق الله العظيم الله العظيم alhamdulillah to an ce lokaci yayi ko da aka ja sai mu hakura akan ta in mun zo gobe sai a ƙara maimaita ta kuma sai mu fassara akan ta da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan su wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da ayyukan mu abubuwan da muke faɗa Allah ka ba mu ikon yin aiki da su Allah ka yanta mu Allah ka yanta mu daga wuta Allah ka yanta mu Allah ka yanta mu daga wuta Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da iyayen mu Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da al'umma Annabi Muhammad Allah wannan kunci da talauci da ake faɗa a ƙasar nan Allah ka yaye mana shi Allah zaman lafiyar da muke nema Allah ka ba mu kuncin da ya dame mu Allah ka yaye mana shi alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kowa Allah ka hore mai abin da zai hidima azumi ka hore mai abin da zai hidima sallah alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah ƴan uwan mu na duniya Falastin da sauran ƙasashen da ake cikin kunci Allah ka yaye musu mu ma Najeriya Allah ka yaye mana yan goma na jawi da ke cikin kunci da yan ta'adda Allah ka yi mana maganin su farman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sadaqallahu alazim wa ballaga wa kulli mustafa alkarim alhamdulillahi rabbil alamin akwai tambaya na'am alaikas salam amin to an ji ko wai mace ce ta sadaukar da sadakinta ga mijin saboda bai da ƙari ita kuma tana so ta aure to shi sadaki mace ba ta sadaukar da sadaki a ce kama a yi auren ba sadaki kenan haka ake ni ko a yi auren ba sadaki bai halatta ba shi ba a aure ba sadaki amma idan tana so ya biya sadaki ba sadakin za ta ba shi sadaka ba ta ɗauki kuɗi ta ce to kai ka riga shi kana ta zuwa ana tawa ma azumi kuma auren nan kana so ka yi ka ga ta yan dubu ɗari nan ka je kai sha'aninka ka ga ai ya san karatun kaga da ya je ita ko ba isha sai ji an ce an aiko da sadaki gidan wannan ta ba shi kuɗi kyauta shi kuma ya biya sadaki ya halatta amma ta ce ta yata sadaki kwata kwata aure bai ba dan shi aure rubu dinar da ake ta magana rabu dinar rabu dinar wanda yanzu rabu dinar din na wata rai ka ji ya kai dubu ɗari wani lokacin ka ji ya dawo dubu sittin wani lokaci saba'in to rabu dinarin din nan ba haƙƙin mace bane haƙƙin Allah ne abin da yasa Allah ya sa shi cewa baiwar shi ce yanzu ta girma kana son ka biya wasu buƙatu to shi ma mahaliccin ta sai ka bashi wani abu shine Allah ya ce, to in kuma haka ba Allah Allah ya ce to tunda ke baiwa ta ce ni mai girma ne na ban maki amma abin da ya wuce rubu dinarin shine na mace to ita in tana son ta aure to nata tana iya yayewa amma na Allah ba ta da haƙƙi dole sai an bata kuma sai ta aure haka bai halatta a ɗaura aure ba sadaki ba amma ana iya yin sadaki bashi ai sadaki bashi a ce yaushe zaka biya ya ce sai Allah ya kai mu nan da shekara 60 ya ce a rubuta takarda Allah ya kai mu yayi 60 ba ya ji ba ya ji kokin su su biya mai ba ba da ji zaka ana iya sadaki ba shi yasa wa gun daura aure ka an ce na adan ba ajalan ba ma'ana kuɗi hannu ba bashi ba zaka dai bai halatta ya aure ba sadaki na'am kalas an gama wannan alhamdulillah wa alaikum salam amin na'am na'am so idan mutum ya je ya buɗe hotel inda yake saukar da mutane suna kwana to wajibi ne ya ɗau matakai cewa idan namiji ya zo shi kaɗai zai kama ɗaki ba ruwan shi daga inugu yake daga madina yake ba ruwan shi a bashi ɗaki ya biya kuɗi kuma a sa ido kada a ga wata mata ta zo ta shiga haka ne idan mace ta zo ta ce tana neman gun kwana a bata ɗaki ita ma ba ta ɗaki ta biya ta tafi amma idan mutum ya zo da wata mata to wajibi ne a bincika tsakaninka da Allah wannan matar ya kuki sai ta ai inna ta ci sai masu wutar su duba ta yi kama da innan shi a'a mata ta ce to matarka ce to shi ke to ba mota shaida ta matarka ce sai ya bada amma kawai mai hotel ya saki kawai ka zo da mace wuce to nan dizdinar da aka yana da kamar shi amma in ya bincika ya yi iyayen shi ya ban mu Allah tsaron babu wata mushkila insha Allah wa alaikum salam amin amin na'am na'am kasuwa idan mutum ya je ya siyo kaya an ji tambayar da ya ko idan mutum ya je ya siyo kaya a Kano ko a Zare ko a Lagos ya zo ya kaskasa dubu ɗaya ɗaya ya siyo ɗari takwas takwas ya ce dubu ɗaya ɗaya sai aka yi mai waya aka ce ai yanzu wannan kayan da ka siyo ɗari takwas takwas dubu ɗaya da ɗari biyu ciki da aka kabi a hankali to farashi ya tashi sai ka mai da kayanka dubu ɗaya da dubu ɗaya da ɗari hudu waccan ɗari biyun da ya kaci saboda in ka sai da haka in da guda goma ka so in ka koma da kuɗin yanzu nawa za ka so guda shida ko bakwai jari ya gaba ko ya baya kira to da haka idan kaya sun tashi kai ma naka sun tashi in kaya sun sauko ai ba an ce ma naka sun sauko ba ka zo ka so kana sai da dubu ɗaya ka ce ai sun kare yanzu ɗari shida shida ake sai da ba dole ka sai da ba to in ci gaba ya zo a ci gaba da kai in asara ta zo a yi ta da kai wannan shi ne kayan da shari'a wa alaikar salam amin Malam, akan magana da aka kira bashi na aure, na'am idan mutum aka ba shi bashi na aure aka ɗaura aure ya kuma ɗauki lokacin da zai biya kafin lokacin matar da ayyuka kuma sai suka samu sabani ya tsaye ta eh sai ya ba da wannan bashi
eh yanzu da man da ya miƙo mata takarda na sake ki sai ta ce to bayan takarda ba shi ai dole ya biya idan ya ki biya ai kawai sai ta ce kotu ta ce an ɗaura mana aure sadaki na dubu ɗari shekara ɗaya kenan bai biya ba da haka an san mu na alƙali ce ina kuɗi ta ce ai kan sa mu nan ba a gaddama ta ce ku je ku kai shi ya sunan garin ku kai shi makera ya sati biyu ya dawo sai kaga an kawo kuɗin da da haka dole ya biya inda ya kwanta da ita to malam lantar shi ke ta hana eh eh shi hana laife daman laife bid'a ne laife bid'a ne ba sunna bane kuma a ce an hana laife daidai ne da in in ba a hana laife nan gaba ba za a yi aure yauwa da haka musulunci abin da ya sani sadaki kawai da haka a ba da sadaki ya yi aure idan an hana laife wallahi duk yan matasan da marasa hulun za ka suna ta aure amma da mutum ya duba ɗan shagon shi ya ga jalin dubu ɗari biyar sai ya yi sadakin miliyan ɗaya ya karkaci aure to amma da an ce to sadaki dubu ɗari ya ɗau ɗari ya bada kuma ka ga shago ya ci gaba amma an yi aure kawai ga hekanta sai ka ga ba za a zauna lafiya ba wato da haka hana laife a wannan zamanin ya cancanta ya yi daidai yawwa Allah ya mana muwafaka Allah ya biya dukkan bukatun mu Allah ya dade mu Allah ya dade ayyukan mu marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya iyayen mu da dukkan mamata Allah ya gafarta musu fatiha da salatul fatih